بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلي عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا بينا لهم القول حقيقة من بينا musu zance alqur'ani shine alqur'an la allahu kuciwa su ya tazakkaru na za su azantu ayyata izuna za su azantu fa nuna su bayar da gaskiya allazina atainahum alkitaba sune waɗanda muka ba su littafi min qablihi gabanin shi ayal qur'ani shine alqur'an hum sune nuna sun ba da gaskiya bi da shi aylan kuma nazarat wannan ayat ta sauka fi jama'atin kan wata jama'a asalamu da suka musulunta min al-yahudi daga yahudawa da abdullahi ibn salam kama abdullahi ibn salam wa ghairihi da wani shi wajen nasara haka nan daga cikin nasara kaddamu da suka taho min habasha da kasar habasha wa min shayin suka zo daga kasar sham wa idza yatla alaihim alquran idan aka karanta musu alqurani ka sai su ce amanna mun ba da gaskiya annahu alhaq gaskiya alqurani gaskiya ne wani musulmina muna masu miƙa waya ƙasmin ƙablihi gabanin shi ai mawabbi zuwa
يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وذلك من يرد الله تعالى أجرهم لأكي وصلاة سمارتين حشودي بيو بإيمانهم سبب السبارة جدستها بالكتاب من سبب شيني القرآن لا التوراة بما صبروا سبب أبن سكيا هم أي بسبرهم سبب أبن سأل الأمر بهما إليهم أيكي بالقرآن لا التوراة ويدرؤون أن يرفقون بالحسنة السيئة سنة تنقذ mummunan aikin da suka yi su yi kyakkyawa minhum daga cikinsu wannan ma roƙona mu yin shukura kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi ai ta sabda ne suna masu yawan jayin sadaka وإذا سمعوا لغوا أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نحب رجالكم
wani azaba da kuma cutar wannan alfafar da na kagarai a aralu sai ka kawo da kansu an daga barin wannan wa kayan sai ku ce da na amaluna aikin mu yana gare mu da nufina amalukum shi ma aikin sai yana gare ku salamun alaikum kuma su yi tabbata gare ku salamu ta makarakata wannan sallama ce irin ta bari ai sabimtum kun ku mutanen na daga barin dumina shekani daga barin daji wa zainihi da wani ne la na mutum da jahilina ba mu abuta da wannan suke jahilai ai la masa abubu mu abuta da su إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين
ونزل ولا آية تاسوكا في نفسه صلى الله عليه وسلم cikin kwaɗayin ma'aikini mai tsira da aminci a raƙima da amini bisa da aminci ya bayar da gaskiya a zai dawo da shi ne a zai ɗalib Allah ya ce ɗan naka cewa kai annabi ya ta hadiman arabta idan ya tawo za a shiryar da wanda ka so ya shiryu walakin nan lara na shi Allah ya hadi shi ke shiryar da man ya shafu wanda ya so ya shirya ko kuma Allah shi ne masani an arimun Allah shi ne masani da mutum da shi ne wanda suke shiryayyu wa kanu
وقالوا إن نتبع الهدي معك نتقدم من أرضنا أولم نمكن لهم هرما آمنا تجبي إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا إن نتبع
وقالوا سيسوك فلا يكون مسلم متاني شيء إن نتبع الهدى معك ومزمنا نبين شريعة وتعالى لكي ومن بشريعة تعالى لكي نتعالى لا أتم كثيرون على الأرض الأسرم أين نتبع لا أتم كثيرون من هذا التسمم بصحة للغة قال تعالى في الله يشي أولم نمكن لهم عاما شن ينزو ومتبقهم بكم بكم وقد أرمي وآمنا ومن يأمنتشي يأمنون da za su bayar da gaskiya fiye a cikin shi min al'idarati daga barin kawo hare-hare wal katali da kisa alwaqi'ina wanda suke masu alkuwa min mahallin arabi da kasashen larabawa alawa anin akan wani sashi tujuba ana jaruwa ko ana kawo kullu shay'in dukkan kone ilaihi gare shi samaratun na ƴaƴan itace min kullu audin ana kawo shi daga kowace nahiya rizqan lahum abinci ne gare su min ladunna ai inda na yana zuwa ne daga gare mu in ji Allah walakin na aka sararo amma sanin yawan mutanen muka na ya alamu ne ba su sani ba an amma da kuma da zuwa akwai cewa a kan da muke faɗa musu gaskiya ne وكم أهلكنا من قرية بدرت معيشتها فتلك مساكينهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا ولكن ولا وكنا نحن الوارثين وكما خلقنا من قرية ليرى بك هلكت القرية ضيعت معيشتها وسكي تاتما سنة الفهري درايوات أبنشن رايوس عن عيشة عشرين أبنشن سو ومريدا أبن أكي نفي بالقرية القرية ما أهل وهاسم المكان القرية فتلك مساكنهم وأن شيد مزونا سو لا تسكن أن لو أزونا أولا زمن بعدهم باروس يوسو إلا قليلا سيئا كان كان اللوكسي mararati da masu shudewa halin tafiya yawman za su yi wani da ta hau ma'ana ko sirar gangan wasanna mun kasance na hanarwa da sina kuma masu gaje kasa min hum daga bayan
وما كان ربك مهلك القرية حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون
وما كان ربك ubangijin ka bai kasance mahaifar ba yana harkar da alkarya ba da zulmin saboda zalunci mai na adadin mutanen alkarya hatta ya masu fi ummin a rasulan sai ya aiko yanzu ga manyan mutanen alkarya ɗaya a azamin a mafi girma da na mutanen alkarya cikin alayhim ayatina manzon nan yana karanta musu ayoyinmu da makon na da mu kasance mu da ke ba muna halakar da mutanen alkarya ba illa wa ahlu hada nuna sai dai in ahalin sun kasance sun zalunci kawunan su suka tafi da musu da kai ta manzannin Allah وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقي أفلا تعقلون وما أوتيتم أجل أتبعت من شيء نقرا ولا أبو ومتاع الحياة الدنيا وأنزل دائما نرى الدنيا وزينتها لأدنتا أن تتمتعون تكوكي جن دائي دشي وتتزينون كوكو الحجو به دشي أيام حياتكم أفانكم كنا رايوا ثم يقنا بانا كمسكر من يكاري وما عند الله أجل أجل أجل الله أي ثوابه sakamakon Allah khairu shi ya fi wa abqa ko shi ne mafi wanzuwa afala ta ke nuna yanzu ba za ku hankalta ba za zo da ta da waya da ta ake nuna ko ya ke nuna annal badiya cewa abin da ke tabbata ya wanzu khairu shi ne mafi nuna fani daga abin da zai zo ya kare أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم يقوم ثم هو يوم القيامة من المهدرين أفمن وعدناه
وهو الذي لم ينزل من القول نصيبه زي سامع القول وهو الجنة في جلال الجنة فهم تعالوا فهم wanda muka yi da su daɗi mata alhaya ta duniya a kan daɗin irin na rayuwar duniya duniya fa yanzu shi ko jin daɗin rayuwar duniya sai ya wuce an kare da nan kusa sun ma ko yawan mulkiyamati sannan shi ranar alkiyama ne da lamun mula nan nara yana cikin wanda za su halarci gidan wata a yau misali na farko alhamdulillah shi ne mumin والثاني نجي الكافر شين كافري أي لا تساوي بينهما باب ديدي ساوى سكان مؤمني دون ديك كافري ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون
واذكر فتنا يوم يناديهم الله قالت da ubangiji zai kira su fa ya kulu sai ce ai na shurakaiya yana abokan tarayya ta suke allazina kuntum tazumunahum shurakai waɗannan da kuke raya cewa su ne abokan tarayya na
قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون قال الذين حق عليهم القول waɗannan da zancen shiga wata ya tabbata kan su bi da hulun na da shiga wata wa hum asaqara lalati su ne shugabanni na bata za ta yi sun ce rabbana ya ubangijinmu ta wala allazina alawainahum waɗannan su ne waɗanda muka fata mubtada wannan mubtada ne wasu fatan da sifatin mubtada agawainahum mun halakar da su kama ga waina kamar yadda muwa muka halaka abarahum fagawa sai suka halaka lamun koyhuhum ai mugun mu tilasta sau ana lagayi a kan aiki na bata tabarana Allah mun yi wara'a ilai ka zuwa gare ka minhum daga wurin abokan tarayyar nan ma kunna iyana ya abuduna suka ce ba mu suka zama suna bauta ma ba ma wannan na ta yake mai korewa ne wa kuddubal mafulu an gabatar da mafuli a nan da fasu da dan rarrabewa hukunci وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون wakila sai aka ce rubutu shurata akum ku kirayi abokan tarayya ko ayal asana musu ne gumaka allazina kuntum tazumuna waɗannan da kuke riya cewa annahum shurata wallahi su ne abokan tarayya ubangiji wada ahum sai suka kiraye su falam yastajibu lahum du'a'ahum lokacin su kuma su ansa musu kiran su ba wa ra'awu wa azaba haka nuna musu azaba absaru suka ga azaban nan ta ubangiji sai suka ce lawa annan kanu ya jalluna da sun kasance ma da can sun shirya da duniya a zaman sananan duniya lamma ra'u yayin da suka ga azaba Allah ya al'ayar ta ranar karshe wa yawma yunadihim fa yaqulu ma za ajabtum al mursalin wa dhukurka tuna yawma yunadihim ranar da za a kira fa yaqulu sai yana cewa ma za ajabtum al mursalin ilaykum da ni kuka amsa wa manzannin da muka aiko zuwa gare ku ba an فأنيت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأنيت عليهم
fa'amiyat alaihim al'amba'u ai labari zai makanta zai makance gare su wannan rana ai labarul manjiyatu labarin da zai sa su samu tsira bil jawabi da bayar da amsa yau ma izin wannan rana ai lam yajidu habara ba su samun wani labari lam gare su fihe najatun wanda za su kawo su samu tsira daga azabar Allah ranar alkiyama fahum su la yatasaaluna ba a tambayar su anhu daga bare shi ba يسقطون لوكسن سيسي شروع فأما من فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين فأما من تاب أما دون da ya tuba wa Allah min shirki ya rabu da aikin sharka wa amana ya yi imani da Allah sadaka ya gasganta da tauhidin lahi da kadai ta ubangiji wa amila salihan ya yi aiki na kwarai addal fara'ila ya bayar da farillai kamar wanda Allah ya ce fa asa ya kusanta an ya kula wannan ya kasance min al-muflihina cikin masu babban rabo annajina su ne masu tsira bi wa'adin lahi da alƙawarin ubangiji wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtar ma kana lahum al-khiyarat subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun wa rabbuka sani dai ubangijin kai ya halitta ma ya sha'u shi ke halitta abin da ya so wa ya ta wa ma ya sha'u kuma ya zaɓi wanda yake so ma kana lahu ai bai zamo ba gare su da mushriki na da su mushrikan nan alhiyatu idan suna da zaɓi al-ihtiyar shine zaɓi fi shay'in a cikin wani abu sai da yadda Allah ya so subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala kuma ya ɗaukaka amma ya shirkuna daga barin abin da suke haɗa shi da shi ai an ishrakihim daga barin aikin su na shirka wa rabbuka alamu ma tukinna suduruhum wa ma yu'linun wa rabbuka ubangijin kai alamu Allah ya san ma cikin musulurun abin da kirin zamsu take koyewa ai ta sirrin qulubuhum abin da zukatan su take koyewa min al-kufri na aikin kafirci wa gairihi da wani kafirci wa ma yu'linuna da kuma abin da suke bayyana ba da alsanatihim da halissan su min zalika daga aikin kafirci wa huwa allahu la ilaha illa hu له الحمد في الليل والذاكرات وله الحكم وإليه ترجعون وهو الله shine ubangiji Allah la ilaha ba wanda ya isa a bauta masa da gaske sai dai Allah illa huwa sai dai shi lahul hamdu godiya ta tabbata ga Allah fil ula a duniya tun a nan duniya wala akhiratu kuma da gobe lahira aljanna shine sakamakon gidan aljanna wala hul hukumu hukunci ya tabbata ga Allah al qalahu shine hukunci annafizu wanda yake mai zarcewa fi kulli shay'in a cikin dukkan komi wani ne ya toro ja'una kuma ga Allah ake mai da kujin nishuri da tashi daga cikin kaburukan ku قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بدياء أفلا تسمعون قل يا رسول الله كفني لهذا مكة لما زوا مكة أرأيتم كفاني لاباري أهدروني كفاني لاباري in ja'ala Allahu alaikum al-layla sarmadan da'iman ila yawmil qiyamati ya Allah ya sanya muku dare shi za ku dawoma daga ciki har zuwa ranar tashin al-qiyama to ma ilahun ghayrullahi bi zalikum ya tikun bil ya'id wani ubangiji kuke da shi wanda zai zo muku da haske bayan duhun nan na harin shi ne rana ta da bune fi hirmani shata wadda kuke neman abincin ku da rana haka da ta kuma bune zalika shin ba za ku ji wannan abu da ake gaya muku ba amma a taka gunin ji irin na fahimta ka tarar da kuna sai ku dawo alal ishraki daga barin hada Allah da wani قل wallahi أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من الله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون wallahu annabi ka gaya masu ara aito ku dai bani labari in ji alallahu alaikum wannan ara sarmadan yan Allah ya sanya muku da rana a dawwami ko yaushe rana ce babu dare ila yawmil qiyamah har zuwa ranar alkiyama to man ilahun ghairullahi wani ubangiji ne bayan Allah ya za alikum da irin riya ku ya atikum wanda zai zo muku da lailin da daddare taskununa da kuke kwantawa ku huta ai tattare huna da kuke hutawa fi a cikin daren nan min ta'abi daga wahalhalin da kuka yi da rana afala tusiruna yanzu ba ku ganin ma antum alaihi abin da kuke kan shi min al'adai la yau kuskure fil isharati a cikin gama Allah da wani ba tarjuuna balle ku dawo an yi ku daga bara aikin shirka ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون wa min rahmatihi ta'ala yana daga rahamomi na Allah madaukakin sarki da ala lakum al-laila sai Allah ya sanya muku dare wannan hara yayi muku rana li taskunu domin ku nasu fi ya aika laila da nasu a cikin dare wanda ta fuskazu kuma ku yi nema ne falalihi daga falalan Allah dan nahara a cikin lokacin rana bil kasbi da yin sana'a wa la'allakum ko cewa ku tashkuruna ni'mata za ku gode ma ni'mar da Allah ya yi muku fiye ma a cikin dare da rana wa yawma ويوم yunadi يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون
واذكر كتنا يوم يناديهم ranar da ake kiransu fayakul yana ce musu ayyana shuraka'iya yana abokan tarayya na annabi na kuntun ta zuruna waɗannan da kuke riya cewa su ma alloli ne kamar ni kira an ambaci wannan saniyar kashi na biyu liya wani ya alaihi don a gina zance a kan shi wannan za'ana ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فال- فقلنا هاتوا برهانكم فاعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون wanda za'ana muna cirewa a harajina muna fitar da min kulle ummatin daga kowace al'umma muna fitar da shahidan wanda zai zama shaida wa huwa nabiyyun shine annabin su ya shahadu alaihim bima qalu da zai shaida gare su da abubuwan da suke faɗa qulna lahum sai muka ce da su hatu burhanakum to ku zo da hujjojinku alama kuntum da abin da kuke faɗi min al-ishraki na gama Allah da wani fa'alimu kuma ku san annal haqqa cewa gaskiya fil ilahi yati a cikin zama ubangiji ta tabbata lillahi da Allah ne la yushariku fihi ahadun babu wani ɗaya wanda zai yi da tarayya da Allah cikin zaman shi ubangiji wa rallaga wa anhum ya tafi daga barin su ma kanu yaktaruna abinda suka zama suna yi na kiran karya fi duniya a nan duniya min anna ma'ahu sharika cewa wai Allah yana tare da abokan tarayya ta'ala an zalika Allah ya ɗaukaka daga barin abokin tarayya inna إن ka قارون كان من قوم موسى فبغي عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تبرح إن الله لا يحب الفرحين inna karuna da dai shi karuna kana min kaulin musa ai yana cikin jama'ar annabi musa ibn ammi dan dan ammin shi ne wa ibn halatihi kuma dan dan uwa shi ne ta wajen uwa wa amana bihi ya kuma ba da gas- gaskiya da shi fa waga sai zalunci alaihim gare su bil kibri da girman kai wani ulumi ya ɗaukaka kai wa kasaratul mali kuma yana da yawan dukiya wa atainahu mun bashi min al-kunuza daga taskoki ma inna mafatihahu abinda mabudan taskokin nan latano tana yin nauyi tasqulu tana nauyi bil usbata ga jama'a a jama'a shine jama'a uli ashabi quwatin sune ma'abuta karfi ayatu sakiluhum tana yin musu nauyi falba'u ba'i da kasanin la yazo da tariyati wa iddatuhum kidayan waɗanda ke ɗaukan mabudan nan kila aka ce sab'una mutum saba'in ke ɗaukan mabullan mabudan shagunan shi wakila wata magana aka ce arba'una mutum arba'i ne wakila wata magana aka ce asharatu mutum goma ne wakila wani wacce kuma gairu zalika Allah ya san wani abin yake wasfor ko katuna ya zaka da lamu kanmu yayin da mutanen suka ce mashi alamu nuna su ne waɗanda suka bayar da gaskiya min bani isra'ila daga bani isra'ila suka ce ma karo da la tafaraha kada ka yi alfahari ai baka sarrafa mali dan Allah ya baka dukiya da yawa faraha badarin kada ka yi farin ciki irin na takama inna Allah sanin shi Allah la yahyaku yana azaba ga alfarihi na masu farin ciki na takama bi zalika da abin da ya ba su na ni'ima وابتغ فيما آتيك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين wabtagi ai wadodo ka nemi fima ataka Allah da abinda Allah ya baka min almali na dukiya ka nemi darul akhirah ka nemi gidan karshe da an tunfika hu ka ciyar da dukiyar da Allah ya baka fi da'atin Allah a cikin dan Allah wala ta wala wala tansa nasibuka kada ka bar rabon ka na duniya da nan duniya ai an ta amala fiha bil ayati kai aiki a duniyar da abin da Allah ya baka dan neman laya wa ahsin lin nasi kuma ka kyautata ma mutane bi sadaqati da yawaita yin sadaka kama hasanallahu ilayka kamar da yadda Allah ya kyautata maka ya baka dukiya wala tabqil fasada kada ka nemi banna fil ardi a bayan kasa da amalan ma'asi kai ta aikin saba ma Allah da dukiyar da Allah ya baka don ni inna Allah shi dai Allah la yuhibbul mufsidina ba ya san masu yin banna bi ma'ana annahu yu'aqibuhum Allah yana azabtar da masu banna da abin da Allah ya basu قال إنما أوتيت على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسعد عن ذنوبهم المجرمون kara sai shi karuna ya ce inna ma uti tuhu ayar mala ala ilmin indi ai ko da Allah ya bani dukiyar na san zai bani sai mu kawo da shi a cikin fuskantar ubangiji da yake da irgilanci wa kana ala bani isra'ila bil tawrati ya kuma zai ya kowa sanin littafin a taura a cikin jama'ar annabi a bani isra'ila ba da musa bayan wucewa annabi musa wa haruna da annabi haruna kala ta'ala sai allah ya ce awa lam ya alam shi yanzu baka yi sani ba annallaha cewa ubangiji kada a halaka ya halakar min qablihi daga gabanin shi min alquruni daga wasu alquruni al'umami sune al'ummomi man huwa ashaddu minhu quwwatan shin bai san an halakar da waɗanda suka fi shi tsananin karfi ba wa kasar jam'an lil mali kuma sun fi shi yawan tara dukiya ai huwa alimun Allah musani ne ga zalika da wannan wa yahlikuhum wallahu kuma duk Allah ya halakar da su wala yas'alu ba a tambaya an zunubin daga zunubansu ayil mujrimu da su ne fajirai da ilmihi ta'ala saboda da sanin ubangiji madaukakin sarki bi'a da cewa zai masa azaba wa yarhuluna nara su azzalumai za a sanya su gidan wuta bila hisabin ba tare da wani bincike ba فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم haka da karuna daga nan sai shi karuna nan ya fita ala qaumihi ga mutane ne fi zinatihi a cikin adon shi da a taba ihl kasirina da mabiyan shi masu yawa rukubanan wasu suna kan abin hawa mutahallina suna masu yawan ado bi malabisan zahabi da tufafi irin na zinari wal hariri da na alhariri ala huyulin wasu sun hau kan dawakai wa bibalin wasu kuma suna kan alfadari mutahalliyatan su ma dawakin da alfadara duk an yi masu ado kalan lazina ya ridu na lahayatar duniya waɗannan da suke nufin rayuwar duniya suna cewa ya littan biyu wannan ya zo don faɗakarwa ne laitana kai canmu misali ma uti ya karuna da dai an ba mu misalin abin da aka bai wa karuna da duniya a nan duniya innahu cewa shi da zuwa hazin ma'abucin rabu ne nasibin yana da rabu azimin mai girma wa kan wanda yake cikakke fiha cikin nan duniya وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقيها إلا الصابرون وقال لهم سيتي دسو الذين أوتوا العلم وكان da aka ba su sani da ma wa'ada Allah da abin da Allah ya musu alƙawari fil akhirati a ranar ƙarshe wa yalakum saytanku kalmatu zajar cewa wa yalakum kalma ce ta tsawatarwa sawaqullahi ka ga sakamakon ubangiji fil akhirati a ranar alkiyama bil jannati da abaka aljanna hayra shi yafi amma kalmar amana wanda yi imani da Allah wa amila salihan yayi aiki na kwarai yamma ruci ya karuna a ba ka sakamakon aljanna ya fi abin da aka ba karuna da duniya a nan duniya wala yulqaha ba ne gamuwa da shiga aljanna ayil jannata ita ce aljanna al musaba biha wadda ake yin sakayya da ita da aljanna din nan ba ne samun haka illa sabiruna sai masu tsananin hakuri ala sa'ati bisa ga bin Allah wa adala ma asiyasi kuma suka yi hakuri suka bar saba wa Allah فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين fa hasabna bihi sai muka kifar da yi da shi karo da kan nan wa bidarihi da kuma gidane al'ala muka kifar da su a bayan kasa to ma kana lahu min fi'atin yansuru lahu sai ya zama baya da wata jama'a da za su taimake shi min dunillahi in ba Allah ba ai gairihi wani Allah bi an yamna ko an wala halaka waɗanda za su hada shi karo nan ya halaka wa ma kana min al-muntasirina minhu ko bai zama cikin waɗanda za a taimaka ba daga ciki وأصبح الذين تمنوا مكانه باللمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون وأصبح الذين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس waɗannan da suka yi burin a ba su matsayin rijiya sai suka waye gari a yi nan karibin nan kusa ya kuno na suna cewa wani ka annan lahu ka ce shi ubangiji ya suka yi wasu rizqa yana yalwata arziki da man ya sha'u ga wanda ya so ya yalwata ma min ibadihi daga cikin bayi ne waya kadiru kuma yana kuntata arzikin yulayi ya Allah yana kuntata arziki alaman ya sha'u ga wanda ya so ya kwantata ma wa wai wai din nan da kace wai ka annan lahu ismu fi'lin bi ma'ana ajabu aya ana wal kafu bi ma'anan lami laula an wallahu alaina ba dan da Allah ya zuba baiwar shi ba gare mu la hasafa bina ai da ya shafe da mu wai ka annahu ka ce shi la yuflihul kafiruna kafirai ba su samun farin ciki ne ne mutum lahi da muhimmomin Allah ka karuna kamar shi karuna تلك دار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين tilka darul ahirati wancanan ka shine gidan nan na karshe ayar jannatu shine gidan aljanna naj'aluha muna sanya ita aljanna nan lil ladina la yuriduna uluwan ga waɗannan da ba su neman su samu ta ɗaukaka ta faɗin rafin Allah bayan ƙasa bilbagai da yin zalunci wala fasadin ko kuma yin banna da fa'ir da amalin ma'asi da aikata sabon Allah wal aqibatul mahmudatu karshe wanda yake abin yabo ya tabbata da mutakina da masu jin tsoron Allah ai iqaban lahi masu jin tsoron azabar Allah da amalin da'a ta da yan aiki na da'o'i من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بسيئة فلا يجزى الذين عملوا سيئات إلا ما كانوا يعملون man ja'a bis sayyi'ati man ja'a bil hasanati wanda duk ya zo da kyakkyawan aiki falahu khayrun minha Allah zai ba shi fiye da abin da ya aikata na kwarai ai sawabun Allah zai ba shi sakamakon lada bisa babi ha dalilin kyakkyawa guda da huwa ashara amsalha sai Allah ya ba shi goma tamkar daya man ja'a bis sayyi'ati wanda ya zo da mummuna aiki shi kuma bala ya jaza ba a yi masa sakamakon allazi na amilu sa'ati ga waɗannan da suka yi aiki mummuna illa jaza a ma kano ya amaluna sai dai a yi masa sakamakon abin da suka zama suna aikatawa nan duniya a yi musu dubu in suka yi ɗaya a yi masu ɗaya إن الذين فارت عليك القرآن لرادك إلى معادي قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في دلال مبين إن الذين إن الذي فعل عليك القرآن سنده ونن دي سوكد القرآن غريك يا رسول الله أنزله الله يا سوكد شي غريك لرادك للي الله زي ميدك إلى مآدن سوى مكو مكة معنا أسلنك إلى مكة زي ميدك غريم مكة وكان قد اشتاكها lokacin annabi ya yi begen ya leka maka bayan hijira wacce tsirafi ubangiji na a'alam allah shi ne mafi sani da manja a bilwada duk wanda ya zo da aiki na shari'a da man huwa fi alalin kuma allah ya san wanda ke cikin bata mabinin mabayani nazara wannan aya ta sauka ne jawaban dan mai da jawabi da kawai kuffarin makata ga maganganun na kagaran makalahu da suka yi wa manzon allah suka ce wai in naka fi kila laye annabi kana cikin fata ai ko huwa za'i bil wada gashi kuma annabi shine ya zo da shari'a ko ban kira laye shine ke cikin fata wa alamu irin wata ilmu zuwa na alimin an Allah shi ne masani wa ma kunta tarju وما كنت ترجو أن يلقي إليك الكتاب إلا رحمة من ربك ولا تكونن ظهيرا للكافرين wa ma kunta tarju wa kasance kana tsaunar an yi wa ƙa'ilin kalkita ba a ni ko ko ko a jefa alƙur'anin nan ba zuwa gare ta ayar alƙur'ani shi ne alƙur'ani illa lakin sami ne olafiya ne ka an je wuce ne gare ka a matan dan jin kai ne rabbika daga ubangijinka fala ta kunanna kada ka kasance zahiran mu'ina wanda yake mai taimakawa da kafiri daga kafirai ala dinihim bisa da addinin su allazi da auka ilaihi wannan da suke kiran ka zuwa gare shi ولا yasuddannaka يصدنك عن آية الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من الممترين
wala ya suddan naka kada su tsare ka asin da kuma suddunan naka ne aka ce ya suddan naka ko su fat nuna rafa'in da jazmi wal wawi alfa'il shine fa'il ne ta qa'iha ha saboda ga mota ma'anar sakinati an ayatin an ayatin lahi kada su kare ka daga barin ayoyin Allah ba da isa kun zalat ilayka ba an saukar da ayoyin nan gare ka ai la tarji ilayhim kada ka koma gare su fi zalika cikin wannan wad'un nasa da ka kira mutane ila rabbika a zo a yi ubangijinka bi tauhidihi a zo a kadaita Allah wa ibadatihi a zo a bauta ma Allah wala takunanna kada ka kasance min al-mushriki da cikin masu yin shirka ai Wala- ya anatihim da taimakon su akan shir- akan shirka walam yu'assir al-jazm fil fi'l libna'ihi wala tad'u ma'allahi ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون wala ta dabu ta abu ma'allahi ilahan ahara kada ka bauta ma Allah tare da wani Allah la ilaha ba a jin bauta ma da gaskiya illa wa sai shi Allah kulli shay'in dukkan komai da ka gani haliku wata ran babu shi illa wajhu sai dai zatin Allah illa iya sai dai shi Allah dawul hukum hukunci a wajen Allah yake alqalabun nafizu hukunci wanda yake zartacce wa ilayhi turja'una kuma ga Allah za a mai da ku birnin shuri da tayar da ku min kubur ku daga cikin kaburukan ku
الحمد لله
Bismillahi min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. La mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. Sadaqa Allah, sadaqa Allah al-'aliyyul 'azim. Wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim. Wa nahnu 'ala dhalika min ash-shahidin wash-shakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم انفعنا بالقران وارفعنا بالقران العظيم وهدنا وبارك لنا في الايات والذكر الحكيم وتقبل منا ختم القران ودعانا يا رب مولانا انك انت السميع العليم اللهم ارزقنا بكل حمد من القران حلاوه وبكل كلمه من القران كرامه وبكل ايه من القران غرفه وبكل سورة من القرآن سرورا وبكل جزء من القرآن جزاء وبكل ربع من القرآن راحة وبكل نصف من القرآن نعمة وبكل ثلث من القرآن صباتا وبكل ربع من القرآن رفعة وبكل فتح من القرآن قراءة وخطوعا وبكس- وبكل كسر من القرآن كسوة وبكل وقف من القرآن وقاية اللهم ارزقنا بالألف أمنا وإيمانا وبالباء رخاء وبركة وبالتاء توبة وتوفيقا وبالساء ثروة وصوابا وبالجيم جاها وجلالا وبالهاء علما وحياء وبالهاء خشوعا وخشية وبالذال دولة ودليلا وبالذال ذهنا وزكاء وبالراء رحمة ورجاء وبالذال زهدا وزكاء وبالسين سعادة وسلامة وبالشين شكرا وشرافة وبالصاد استبرأ وصداقة وبالله نوع ورزاقة وبالله متحارس
tsaya nan kawai
وبالله ذخرا وزراقة وبالأين أخوا وآبية وبالغين جنا وغنيمة وبالفائق فوزا وقلالا وبالقاد قربا وقراءة وبالخاد كوالا وكراوة وباللام لطفا ولقاء وبالميم مغفرة ومتاء وبالنون نورا ونجاة وبالواو وسعة وولاية وبالحاء همة وهداية وبالياء يسرا ويكينا اللهم طهر قلوبنا وكر عيوننا واستر عوراتنا واستر عوراتنا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا وكلا أن ديوننا وطهر وجوهنا وارفع درجاتنا وسهل حاجاتنا وارحم آباءنا وكثر أمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا ومن ذنوبنا وانصر سلطاننا وأصلح ديننا ودنيانا ورتب لساننا وقوي أجسادنا وفرح أحبابنا وهذب أحسادنا وشتت شمول أعدائنا وهكذا أهلنا وأموالنا وانظر أولادنا وديارنا وثبت أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم اللهم أهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم ربنا تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوة من القرآن من عليهم أو نسيان أو تحريف كلمة أو مولئها أو تقديم أو تأثير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو سهو أو سوء لدهان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسر أو سرعة أو ضيق لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آية الرحمة وآية العذاب وذكر لنا ذنوبنا ربنا وكتبنا مع الشاهدين اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أهلاكنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبين وجوهنا ببركة القرآن فنور أبداننا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن ودخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصلاة نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وهجابا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم أهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بكرمة القرآن ويسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة بالقرآن الكريم وحسن مقاصدنا وقل جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم واشف جميع أسقامنا واشف جميع أسقامنا واشف جميع أسقامنا بحرمة القرآن وتمم آمالنا ببركة كلامك القديم وهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن العظيم اللهم ارزقنا أداء بالقلب وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحكيم لما سبق أصبحت الحكيم والحالي أفعال المستقيم وعلى آله حق قدره ونقداره الأزيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
ayatul kursi kafa uku
Amin.
aibana sha tara
Amin.
kulhu wallahu goma sha ɗaya kuma ce da bismillah waɗannan abu da muka karanta don bayar hadaya hidari ga shirin malam hadibu Allah na wara mishi Allah na furta musu Allah ta suna gidan maza Allah da kuma shehunanmu da suka kawo fa duka mazansu da matansu mai da tsananan su Allah ga furta musu mu kuma da muka rike in mu taro Allah ta mu cika da imani mu tashi da imani albarkar manzo hadifa mana salisu Allah ƙara lafiya Allah ƙara lafiya Allah sa da muka fara Allah sa da ka fara malam shehu Allah ƙara albarka Allah ƙara albarka Allah ƙara albarka Allah ƙara zalaka Allah ƙara basira Allah ƙara hikima yadda mai mutu kauce lafiya ta gaban baya da kyau kuma Allah ya samu baya da kyau albarkar maza duka bukatocin mana alkhairi Allah ka fi mu sani ka biya mana Amin.
abin da ya dame komai girmansa komai tsananinsa Allah mana maganinsa Amin.
albarkar maza Allah Sallallahu mai girma dan gori ban zarzaro wannan kwada da yake mana mana godiya Allah saka da alkhairi Amin.
tun daga kanka zuwa fada wannan kwada da ake muna godiya Allah saka da alkhairi Amin.
kuma Allah ya cika nufi Allah ya cika nufi Amin.
Allah ya ji tsawon mai girma ma dakin tudun dan zarzaro Amin.
albarkar manzan Allah Allah ya ji kan dukkan musulmi maza da mata da suka tawafitar daga annabi Adamu idan mai kiyamata Amin.
wanda musibobi da fitiloli da muke ciki Allah kai mana maganinsa Allah kai mana maganinsa dan koyo an bugo mu da wani wuri an ce an sace yan uwa su bakwai ubangiji Allah ko ko mana da su albarkar manzo Allah Allah doka musulmi da musulunci ya kaskantar da kafirci da kafirai Allah ya sa waɗanda za a yanta a wannan wata Allah ya sa muna cikin su. albarkar manzo Allah fatiha da salatul fatih بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق الناس الناس بلاد ولا الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدرهم بلاد العظيم اللهم انت امرتنا بدعائك واتنا باجابتك وقد دعوناك كما امرتنا فاجبنا كما اتنا يا ذا الجلال والاكرام انك لا تخلف الميعاد اللهم لا مجيس من لا مجيس له ولا مهين من لا مهين له ولا ناصر من لا ناصر له ولا مخرج من لا مخرج له ولا سند من لا سند له ولا آوى من لا آوى له ولا ستار من لا ستار له أتر عيوبنا بفرد ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا بالأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله الفاتحة
Assalamu alaikum. Kafin a ci gaba da addu'a muna yi ma manyan manyan baki barka da zuwa.
musamman wakilin sarkin zazzau shi ne alhaji aminu dan warwar ne da wani ne barka da zuwa allah ya saka da kai sa'annan kuma yanzu manyan manyan da zo malamai da wurare da dama allah ya koma da allah ya yi da kowa ne da shi lafiya musamman mata a sassan sanawa da yin wasu shi dan gwarwar zazzau yana ya zo da matsayin kanci kuma yana wakilin sarki saboda ke na kamar yadda yi mai yake cikin masu yantar sabon a gaba da addu'a saboda idan goro ba amin amin بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إمام الوداع خليفة manyan manyan malamai da yan uwana mutane su guda salamu alaikum sun zo da hula biyu da farko abin da zai masu wata cikin zallo a ba da abin yau gobali ya ce yana fatan alkhairi kuma da sako guda biyu da farko yana addu'a da asalin masu gidan kuma yana godiya farai da irin abubuwan da ya ce samun labarin ana yi na addu'o'i a cikin wada ba shi abin da zai ce sai godiya kuma yana da shi wanda ya wannan karatu fata alhairi kuma yana addu'ar waɗanda suka zo bana ba na ba su bana Allah ya musu gafara Allah ya sa su hutu na biyu yana roƙon a ci gaba da addu'a kamar yadda liman ya faɗa yanzu shi ma abin da ya faɗa kenan saboda irin wayannan fitintunu da suke faruwa muna jin su nesa to mu roƙa ne ne Allah ya kai kan su zo kusa da mu dan kwace gari jiya an je na ka ta giwa an kashe wani mutum goma sha uku hajji an hajji limamin gari a kan ce sai su yi musu sharar gona su yi musu sharar gona ya waɗansu wanda su suka suka faɗin waɗancan su kuma suka zo su ce su ma sai an musu to sai rigima ta kaure tsakanin su ya su ya su to da suka watse sai suka dawo kan mutanen garin suka ce su suka je suka hada su da wadanci suka karkashe musu mutane suka kama wasu kashe limamin garin wannan muna tsaye shekarun ji ake kama sarki wannan rahoton to shi ne sarki ke ta kokarin a ji addu'a karka ce kai ba su wurin kama ko baka da wani wanda aka kama ka ce za ka shiru kina ta tashi ba ta kan wanda za ta tsaya ba to a ci addu'a Allah ya bada maganin wannan abu su da suke ciki Allah ya shirya su mu da su zo kar Allah ya kawo su saboda annabi Muhammadu muna addu'a Allah ya gafarta wa mai gidan da iyayenmu da yan uwanmu da abokan arziki da masoyanmu da kannunmu da surukanmu wanda suka riga mu ala musu gama Allah sa muna cikin bayan da za a tsanta wannan wata Allah sa muna cikin bayan da za a tsanta wannan wata saboda annabi Muhammad ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمنا بما أنزلت واتبع على رسولك وكنا مع الشاهدين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sai babban farin ciki da Allah maɗaukin sarki ka ƙara kara mu a wannan muhallin shi da ake kira da Qur'ani kamar yadda aka yi a bara Allah ya sa muna nan ko ƙadin mu bai sauka ba to Allah ya ji kan rabin da Qur'ani kuma da ƴan uwan mu duka da baki ɗaya waɗanda suke mu rayu bayan haka Allah ya sa su huta ne Allah ya sa su huta ne a sa ku hutu wa gudu ne da ya rubuta mutu ko kutu na biyu sallallahu alaihi wasallam dan tsara kuma Allah ya ba su Allah ya ba su Allah ya ba su Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya rubuta yadda su tsoro lafiya a zo ka amir muhammad allah ya shi kowa gida su lafiya a zo ka muhammad muhammad muhammad muhammad muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah ta ta sani da dukkan alheri ana tsare dukkan sani da bala'i abin da ya shiga bayan ƙasa kowa ya kai shi ga shi malam a rajin ya yi bayani to ko kuma muna da bayani muna da wasu inda aka sani ba nesa ba kamar guda tamanin hada yara kamar yan shekara ma bakwai guda tamanin sun ce sai an kai musu dubu uku dubu ɗari uku ɗari ne uku kuma Allah man da ya saboda ba ka an kai musu amma kuma har yanzu ba da mutanen ba wani ba ta da wasu du'a'i Allah ya sa ba da mutanen الفتى أن محمد صلى الله عليه وسلم أما كسر من الأهل وقد رمى الأمر وقد شوق النوى أما ينحير يده الألف كان حبس بين عيد قلوك دعا الله قلونا من ذئ لفتي أبوك أن محمد صلى الله عليه وسلم أما كسر من ذكر عليه ظاهر من جبعته أبوك الذين هدى بعد الهدى فعلوا لله صلى الله عليه وسلم وكان كان آمن ورسوله وما أنزل إلى من ربه ومن المؤمنين كل ما آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله آمنوا بالذين على ما قرآن وما أولئك النبيين لا يكذب الله من رسول الله إلا لا مكان ولا بلا مكان ولا وعدنا الذين أحسن على ربنا الذين آمنوا بهم كما أمرت الله الذين من قبلنا فلا تعبد منا ما لا تعبد ما يدين وأبو أنا وأبو أنا وأبو أنا وغفر لنا وغفر لنا وغفر لنا وارحمنا أنت ولنا انظرنا إلى القول الشافعيين انظرنا إلى قول الكافرين انظرنا إلى قول الجاهلين انظرنا إلى قول الكافرين انظرنا إلى قول المنافقين إذا يجيب دور الدين فإن ربنا آمنا بما أنزلت وتبعنا رسول الله وأتنا مع الشاهدين وآتنا صلاة الراجل اللهم صل على الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والآتي لما أسبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره وإسلام العظيم فقال ربك ربك عزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كما نعلم
Allah ta ba mu zama lafiya Allah ya samu gama lafiya. Albarka annabi sallallahu alaihi wasallam. Malaman suka haddasa wannan al'amari yana tafiya haka waɗanda suka bari duka Allah ya musu albarka. Allah ya musu albarka. Ko Allah ya ba mu albarka. Allah ya samu gama lafiya. Albarka annabi sallallahu alaihi wasallam. Bukatun mu kuma Allah ya biya mana. wanda abin da muke tsoro Allah shi amin hasso Allah shi ya yi mana abubuwa da muke so Allah shi amin hasso mu ya yi mana da barka amin hasso wanda mai fata da filatin ta Allah shi ya mana wanda suka yi karatun na Allah shi musu albarka in muna su Allah shi ya mana da karatun da aka yi abubuwan da suka bari baya Allah shi mata albarka أثبت النبي صلى الله عليه وسلم ومن فاتها الصلاة الفاتحة أن يذكرها من الله رب العالمين الأعمال الذين يكون فيه إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وجدت الحاكم لما سبق الناس والشر بالحاج إلى صلاتك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره الأليم وعلى بقاء الفاتحة بصلاة الفاتحة أن تكرر الله المتبادل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ذلك الذين أنعمت عليكم غير المغضوب عليكم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاكم وناصرك الحاكم والحكم بالحق والحاكم بالحق والمستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
jama'a muna godiya da wannan taro da aka yi da farin ciki da ƙara bayyana rayuwar wannan wata tamaraye ne da inganta shi to mun gode mun gode mun gode Allah ta fara alkhairi malaman da suka yi addu'a sarakin da ya yi addu'a da ta Allah ya amsa mana masu nema da za su gaba da yin addu'a Allah ya amsa mana isa jifari goma talata annabi goma أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو خلق الشيء وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس اللهم أمرنا بدعائك وأتنا بإجابتك وقد دعونا كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف المئات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أهد شباب المسلمين اللهم أهد شباب المسلمين اللهم أهد شباب المسلمين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء
salatul fati abinda malamai suka roba Allah shi amsa Allah ya zama da mu lafiya Allah ya zama da kashe mu lafiya cikin da muke fama da su Allah ka yayi mana sanani da muke cikin rayuwa Allah ka sauke mana magabatan mu Allah shi kara musu rahama ko kuma in cika mu tazo Allah ya ba mu cikawa da imani tashi da imani da asrabar annabi Muhammad بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين من صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاكم لما كذلك المستقيم وعلى آله يعقد بهم باب الهدي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah ya saka kuma ji ala Allah ka kuma ji ala Allah ya saka da kare
yana tare muke amma yana waje